الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي قد قرأت للتافي مما البركة للتافي رسالة تأبو محمد عبد الله بن أبي زيد الكيرواني رحمه الله تعالى muna cikin babul babu ahkamin dima'i wal hududi ko hukunci hukuncin jinainai da kuma haddodi jiya mun yi haddin zina da haddin ƙazafi ko da haddin zina da na ƙazafi to ya ce wa mallazimat hududun wa ƙatalun duk wanda haddodi sun kalizimce shi akwai wasu haddodi bisa kansa wa katilun da kuma kisa duk sun hau kansa kamar a ce ya sha giya ba akwai haddi ba me haddin mashayi giya bulala tamanin kuma ya yi sata me haddin barawo yanke hannu sannan kuma ya yi kashin kai ya kashe musulmi me ya haddin kashin kai a kashe shi to duk waɗannan haddodin suna bisa kai ne ga haddodi ga kisa sai ya ce falƙatalu to kisa yi jizo an zalika ya isar ma waɗancan haddodin ba a cewa a yanke mai hannu a yi mai buloli tamanin na shangiya sannan a kashe shi a kai a kashe shi ɗaya sai isa ina fatar kun fahimta wannan shi ake kira tadakhulul hududi shigan haddodi wasu cikin wasu kamar tadakhulul kamar tadakhulul idadu shigan iddodi mace ta mijinta ya sake ta tana iddatu dalaki tsarki uku bata kare ba sai ya mutu za ta yi mai za ta yi takaba ta koko me a bisa gare ta yanzu kaga yanzu abu biyu a bisa gare ta tunda bata ƙare idda ba kaga hayon tana nan matatai to sai ya mutu kaga za ta yi mai takaba za ta yi iddatul wafati to yanzu sai ta ƙare iddatul dalaki sannan ta fara ta wafati sai an ka ce a'a sai a diba cikin iddodin biyu wacce ta fi yawa to ita za ta yi kaga iddatul dalaki tsalki uku ne ga mai tsalki wanda ba ta tsalki wata uku iddatul wafati kuma wata hudu ne da kwana goma kaga iddatul wafati ta hiyawa don haka yawan sai ta aji iddatul dalaki sai ta zo ta yi iddatul wafati tadakhulul idadi kenan shigan iddodi cikin wasu duk ana samun wannan haddodi wasu na shiga cikin wasu haka idda wata na shiga cikin wata to shine yace duk wanda haddodi lallazimce shi yayi laifuffukan da haddi yake bisa gare shi sannan kuma da hukuncin kisa to falqatul kisa yujzu an zalika ya isar ya isar daga wannan ya isar mahaddodin illa fil qadhafi sai huga qazafi yawa wani qazafi kaga sata da an ce a yanke hannu haƙin wane ne haƙin Allah ne wanda ya sha giya an ce a mai bulala tamanin haƙin wane ne haƙin Allah ne sannan kuma Allah shi yace wanda ya kashe wani a kashe shi kaga duk haƙoƙin Allah ne amma ƙazafi haƙƙin wani ne ya shiga ya ce mai ɗan liwaɗi ko mazinaci to shi wannan koda akwai kisa to ba za a kashe shi ba sai an tsaye da haddin ni a hikima saboda a barrantar da wancan da ya yi wa ƙazafi domin in ba a mai bulolin ba to kenan magana ta hayyan tana nawa ba a walwale ta ba amma yi mai haddi na ƙazafi shi ya nuna magana ta ƙarya ce ina fatar kun fahimta shi wannan haƙƙin ɗan adam ne sai ya ce illa fil ƙazafi sai ga ƙazafi falyo hadda to nan kan in yawa wani ƙazafi kuma ga hukuncin kisa bisa gare shi to a yi mai haddi na ƙazafin ƙabla an yi kutala gabanin a kashe shi amma in dai haddodin haƙƙin Allah ne babu haƙƙin ɗan adam to in ga kisa to sun shiga cikin haddodin sun shiga cikin kisa sai a kashe shi kawai ya isa wa man shariba khamra wanda ya sha giya me giya khamru khamru uwan laifi to me giya ga shari'a kullu ma khamar al-aqala khamru da khimar me khimar mayafi madalla khimar ma yustarur ra'su bihi abinda ake rufe kai da shi marufin kai shine khimar mai kha'un to daggare an ka samu khamru to ita ko giya don mi da ake kiranta khamru la'annaha takhmarul aqalla saboda tana lullube hankali wanda kasan mayafi na lullube kai to haka ita ko tana lullube hankali kullu ma khamaral aqal duk abin da ya lullube hankali shine khamru dada in na ruwa ne in na ganye ne in na kwaya ne in na duk abin da in ka sha shi ko ka sha kashi ko ka shafa shi ko ka yi kaza ka yi amfani da shi yana gusan ma da hankali gusarwa ba yana sa juwa ba ko kwana dizziness dizziness daban gusar da hankali daban codeine da tetolin waɗannan ba gusar da hankali suka yi ba dizziness ɗaya suka sawa ka kai ta kwana in firida ta wa mutum yawa yana son ya kwana sai ya sha su zai ta ta kwana amma hankali ne bai gushe ba don haka waɗannan ba hamru ba ne amma duk abin da ke gusan ma da hankali ka yi abu baka san kayi shi ba to shine hamru muna tare to sai ya ce wa man shariba khamran duk wanda ya sha giya aw nabizan ko tsime muskiran mai sa maye giya da me ake giya duk abin da ake giya da shi abubuwa ne na halal masara alkama dawa da gero da su aka giya ka gani to amma sai a sarrafa su ta yadda in ka sha za su bugashe ka to ka nan sun zan haram yanzu in ka sha hura tana bugassuwa hura ba ta bugassuwa in ka sha kunu yana bugassuwa haka yan an kai soɓo yana bugassuwa ko cime to amma akwai yadda ake sarrafa shi a yi cime a aje shi ya yi kwanaki da ka sha shi sai ka kama malangarin to irin wannan cime ya zangiya shi ne ce duk wanda ya sha giya au da bizan ko cime kun san cime ko muskiran mai sa maye to hudda sai a yi mai haddi thamani na jaldatan bulala tamanin wannan shi ne haddin mashayi giya domin nassin ƙur'ani da nassin hadisi ba su iyakance haddi na mashayi giya ba sun dai faɗi cewa giya haramun ce amma ba su ce ga abin da aka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani ƙayyadaddin hukuncin da ake wa mashayigiya hadisan abu huraira ya ce wani mutum an kamo shi ya sha giya famin na daribin biya dihi wamin na daribin bi na alihi fallon ma walla ƙala rajulun aka za kalla ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama la ta ƙulu haka za la tu'inu allahi shaitan an kamo mashayi giya zamanin manzon Allah Abu Hurairah ce daga cikin mu akwai mai bugu ne da hannu ne ana ta dibga ta wani da ɗebe takalmi ya buga wanda tsumojiyar da bino kaga babu iyakacin haddi kenan iyaka a da ya buge shi ya gudu to da ya juya ya gudu sai wani ya ce Allah da ya kaskanta ka sai annabi ce kakku ce haka nan kakku taimaka ma shedan akai ne ashe kenan ko mutum yayi laifi to shari'a aka neman mai ba kaskanci aka ce Allah ya kaskanta shi to mu tafi to shi ne zamanin ina tsammanin zamanin umar ɗan khattabi ne mutane imani ya fara sulakin ya fara sanye-sanyi ya fara rauni sai an kaba zama ga shan giya sai umar ya tara mutane me ko ha gani ya kama bai kamata a batta haka nan ba ni a haddin da ya kamata mu tsaye suwa na giya wasu ka ce bulala arba'in sai Ali dan Abi Talib ya ce to duk dai abin da Allah ya samu haddi cikin Qur'ani mafi karanci na bulala shine 80 don haka a tsaye mai 80 Umar ya ce na yadda da wannan to sai Umar ya yanke cewa haddin giya bulala 80 to shine ake aiki da shi har yanzu mm wasu kuma sun kace 40 amma sai a samu tsuma mai baki biyu sai a yi mai 40 kaga 80 kenan ya danganta in yana da rauni kamar ya tsufa ko bai da lahiya ko yaro na ƙarami sai a samu bulala mai ɓarancin ne biyu sai a yi mai arba'in amma in yana da sauran ƙari ne lahiya lau to a yi mai bulala tamanin ina fatar kun fahimta to sai ya ce wanda ya sha giya ko tsime mai bugarwa hudda sai a yi mai haddi tamanin da jaldatin bulala tamanin sakira da ya sha giya ya yi maye a wala mai ko bai yi maye ba duk abin da ke sa maye alhamru kullu ma khamar al'aƙala, ƙaliluhu wa kathiruhu sawa'un, in dai ‘yan an sha da yawa yana sa maye to ƙwagi guda kai ka sha giya ka yi haram kuma haddi ya hau kanka don haka ba wai sai ta tun da wannan iya shan katan guda ba ta bugar da shi ba tsohon mashayi wani ko kwalba guda tana bugar da shi don haka ba duk abin da an san yana sa maye to in ka sha shi in ka sha shi da yawa yana sa ka maye amma in ka sha dan kaɗan bai to dan kaɗan in ƙwagi guda kai yana shi ka sha giya kuma sai an yi ma haddi muna tare wala su jina alaiha amma babu ɗauri a kai ne ba a kai shi kurkuku saɓanin wanda ya yi zina ba ne ba an ce bulala ɗari sannan da ɗaurin shekara guda wani gari ba to shi mashayi giya iyaka a mai buloli tamanin a sakai hadda duk ya sha a mai buloli wayi jaradul mahadudu ana tuɓe wanda za a wa haddi don in ka san za a yi ma haddi na buloli kana iya sawo bargo da tuwahi masu kauri wayan za su kare ka daga jin zahin bugun to yan an buge ka bugun bai kai ga jikinka ba to me uhanin haddin ai da ma son akai ayi ma ladabin da zai zama horo gare ka kakkayi wanda ya gaiwa da an kai ma shi ma ya ji tsoro ba zai yi ba to in ka sawo don haka yanzu kamar hakan ga sai a ce in cire babbar rigar ga in cire cire suwaitan na in cire ta kaga taguwa guda ta rage shikenan sai a baka da taguwa guda yadda an san ɗaya an buga zahin bugun zai kai gabanka shi ne ce wayi jaridul mahduda ana tuɓe wanda za a wa haddi ba a tuɓe shi a mai sai tsirara ba a duk abin da zai kare shi daga jin zahin bugun to ana cire mai shi wala tujaradul mar'atu amma ita mace ba za a tuɓe ta ba illa min ma yaqi haddar ba sai daga abin da ke kare ta daga bugu in ta yi dubaru ta sa wasu tohahi masu kauri to su ɗaya za a cirewa amma ba za a tuɓe ta ba wai ji ladani ana yi musu buloli su waɗanda za a wa haddi namiji da macen ƙa'idai na suna zaune da zaune ake yi in bulalata sannan an so a tare yashi sai a jiƙe shi da ruwa sai a ce su zauna me a hikimar haka nan don a tuha musu asiri Allah sun kawo laifi shi yace ai musu haddi amma kuma zai kare mutuncinsu ana haddi ta yi hitsari kaga bayan ta kare za a yi dariyar ta hadda hitsari ta yi da an kai mata haddi to amma yanzu an samu yashi an zuba mai ruwa ta zanna ciki ko ta hitsari ana ganewa kaga an toha mata asiri hikima ta ubangiji Allah da an kawa laihin kuma har yanzu dai yana da bukatar bawa ne balle kai da ba a walahi ba kamar da abu dan zani hmm? to Allah ya shirye da mu to ina yake yace ana yi musu haddi da zaune in kuma na kisa ne to kamar wanda an ce a jefe wasu malamai sun ce a yi mai rami ya kawo ga kunkuru ne sai a sahi ciki a mai da duwatsu to sannan sai a yi ta jifa ta hayya mutu wala tu haddu hamilun ba awa mai ciki haddi hatta ta da sai ta haihu tunda ita yi laifi dan ai bai laifi ba madalla to a bari sai ta haihu kamar abin da ya faru ga gamidiya ta yi cikin shege ta zo ta iskan mu manzon Allah ya rasulullah inni asabtu haddan fa aqimhu alayya na samu abin da ke wajabta na haddi ka tsaidan min shi ga ciki na ya ban da miji lahiya lauki ta ce lahiya launaki to ina yan uwanki a ce a kira yan uwanta an ya ce to ku kullum min da ita har ta haihu in ta haihu ta yaye sai ku zo min da ita haka in ta haihu bayan ta haihu ana samun mai iya ba yaron nono to shikenan sai a jinga da shi ya ba shi nono a yi mata haddi in kuma babu to a bari sai ta yaye shi in ta yaye sannan a yi mata haddi ina fatar kun fahimta to wala tu haddu hamilun ba awa mai ciki haddi hatta ta da sai ta haihu wala maridun haka marashi lafiya muthaqqalun wanda an ka nauye ya marashin lafiya rashin lafiya mai nauyi rashin lafiyar da ta yi mai tsanani shi ma ba a yi mai haddi don gudun kada ciko ya biyo gyartai bai da lahiya a yi mai haddi ya zasa biyan mutuwa ta to kaga ba kashe shi an kace a yi ba don haka in kun wurin haddi ya mutu za a biya diya kuma kamar da an cika ce a yanke hannu bakin goyewa hannu in an ka kara za a biya shi diya ina fata kun fahimta to wa ina yake yace wala maridon haka marashi lafiya musaqqalun wanda an kan nawaya marashin lafiya shi ma ba a yi mai haddi hatta ya bra sai ya warke wala yi ƙutalu waɗi bahima wanda ya take dabba ba a kashe shi ba a kashe wanda ya take dabba irin lalatattun mutanen da mafi yawa boka yake ba su wannan nakali ko satun da dabba wace shawa gare ta da ganin mutum tare da dabba ka san tsahi ne to ba a kashe wanda ya take dabba wal yu'aqab amma dai a yi mai azaba ta ladabtarwa amma dai haddi wanga na ubangiji babu shi aka yanayi wa man saraka rubu'a dinarin to sai haddin sata wanda ya saci rubu'in dinari zahaban na zinariya au ma qimatuhu ko ko ya saci wasu kaya waɗanda ƙimar su ya kai yawma sarqa yinin da yayi satar ƙimar su ya kai salasatu da rahima dirhami uku min al'urud da cikin kayayyaki in ba kuɗi tsaba na ya sata ba kaya na ya sata kayan da ya sata kuma abin da ya sata kima tai ya kai dirhami uku ko rubu'in dinari an wazna salasati da rahimin koko ya kai nauyin dirhami uku fiddatan na azurfa to kuɗa sai a yanke mai hannu kaga ashe haddin yankan hannu yana da sharuɗa haddin sata yana da sharuɗa na farko abin da ka sata sai ya kai nisabi zakka ba tana da nisabi ba to ita ma sata tana da nisabi me nisabin sata dole ya zan abin da ka sata ya kai rubu'in dinari ko dirhami uku in abin da kasata in kuɗi ne in kaya ne kima su bata kai rubu dinarin ko salasatu da rahima ba babu yanka hannu gare ka ina fatar kun fahimta amma in kuɗin da kasata ko kayan da kasata kima su ta kai rubu dinari ko dirhami uku wannan na aka yanka hannu sharaɗi na biyu kuma dole ya zan kasa ta cikin hirzi tsararren wuri yanzu masallaci tsararren wuri ne ba tsararren wuri to public place ne kowa na iya shigowa in ka zo kasaci ƙur'anin masallaci babu yankan hannu gare ka iyaka za a caje ka da ha'inci kaya ha'inci inda an ka amince ma ka shiga ka shiga ka ɗauki kaya ka hita kayan masallaci amma da za ka saci takalmin wani fa wannan shi sata ce ina fatar kun fahimta dole abin da za ka sata wanda za a yi mahaddi ya zan ka sata cikin tsirarren wuri in wurin da ka sace shi ba tsirarre ba ne wuri ne wanda an yadda ma ka shiga to babu yankan hannu nan ba sata kai ba ha'inci kai babu yankan hannu kuma ga mai ha'inci to ina yake yace kuta a yanke mai hannu ko idza sarqa in yayi satan min hirzin daga tsararren wuri shine hirzi inda an ka tsare ba a yadda ya shiga ba to sai ya kutsa ya trespass ya shiga ya dauki wani abu amma inda an ka yadda ma ka shiga freely kana da izinin shiga to in ka ɗauki wani abu a cewa kayi sata sai dai a ce kayi ha'inci wala qata'a babu yankan hannu fil khulsa ga, ga, ga sane dan sane me ya sane hmm? hmm? eh sane me as sane hmm? eh ya goge ka yi mi? wa shi asa ne a to ba shi a hulsa ba kenan to aljihu ai hirzi ne duk abin da kasa cikin aljihun ka tsare shi ko baka tsare shi ba ka tsare don haka wanda ya sa hannu cikin aljihun ka ɗebo wani abu wannan ya yi sata in ya kai rubu sai an yanke mai hannu kamar ka ɗauko abu ga hannun rigar ka ka naɗe sai ya yi ƙoƙari ya ɗauki wani abu kaga tun da kan rike shi ga hannun rigarka hirzi kenan haka na kuma ya shiga gidanka to sane satar wani abu da ya bayyane bayyane to ko shi a ƙwace ƙwace ƙwace ko madalla to ƙwace tun da shi ƙwace ijiya na ganin ijiya aka yi nai abin a ga hannunka ya ka higa ya dafta da ta barawo barawo in ya samu sa'a ya sha shi kenan in bai sha ba a kamo shi to shine shine hulsa babu yankan hannu ga ga kwace wayu quta'u fi zalika ana yankewa ana yanke hannu fi zalika ga wancan zalika lamiri ne mai koma gami sata ba hulsa ba sata ba magana sata muke yi ba ana yankan hannu ga sata, ana yanke yadon rajula hannun namiji wal mar'ati da mace wal abdi da bawa ga sata duk matsayinsu guda. In namiji ya yi sata cikin hirzi abinda ya sata ya kai rubu dinarin ko talatu da rahima za a yanke hannunsa, haka in mace ta yi za a yanke, haka in bawa ne duk za a yanke hannunsu. Sun sannan in saraka in ya sake sata ta biyu, wane hannu za a yankewa hannun dama nan bakin wayan hannu bakin ku idan za a yankewa sun ma'yan saraka sannan in ya koma yin ta biyu kudatir juluhu sai a yanki kawa ta min khilafin ta saɓani an yanke hannun dama to in yayi sata ta biyu sai a yanki kawa hagu tarnaki kenan ko sun ma'yan saraka sannan in ya sake sata karo ta uku fayaduhu sai a yanke hannunsa na hagu sun ma'yan saraka sannan in ya sake sata na hudu farijilhu sai a yanke kafarsa ta dama sun ma'yan saraka sannan in ya koma sata ta biyar julida to sai a yi mai buloli wasu jina a kai shi kurkuku ya zan abomination cikin mutane sai a ɗaure shi har zuwa yaushe sai ya mutu ko ya tuba ta bayyanar da tuba ta in ba haka ba a bashi can ya zan ɓanna muna tare wa ma a ƙarra bisa da katin duk wanda ya ikirari da sata ba kama shi an kai shi ya ikirari da baki na ya yi sata wata a yanke mai hannu al ikiraru aula min shuhudi ikirari ai ya shaida shi ya faɗi da baki ne wa in raja'a to in ya dawo daga ikirari ya ce kai wallahi ƙarya ta nika ni ban saci kayan kowa ba uqila sai a kyale shi ai mai iqala ai to daka sai a kyale shi don dama shi ya shi ka kidi ne shi ka rawatai to wagari mas eh wagari mas sarika to shi barawo yana biyan kayan sata in kanat ma'ahu in ta kasance tare da shi abin da ya sata in yana nan tun da haƙƙin wani na yanka hannu haƙƙin wane ne haƙƙin Allah ne to in an tsaye da haƙƙin Allah shi ya nuna shi wanda kawai sata ya yi hasarar kaya ne a'a ya ce wa gari masarƙa yana biyan kayan da ya sata in kanin ma'ahu in kayan na nan tare da shi yan abin da ya sata bai halaka ba sai a ɗauka a mai dama mai abu abi ne wa illa in ko babu kayan ya halaka ya ta ya sha giya tunda mahiyawan barayi iyaka aikin in sun kai sata su taimami a shanye giya a biɗi mata da su a yi caca dukkan kuɗin ka ƙarewa to don Allah da ka yi sata kuɗin mutane ka taika sha giya ba gari ma ka yi zaman ninka ba ba ka ja kanka halaka bisa halaka to wa'illa in kayan sun halaka ya halakar da su ya shanye giya da su ko ya yi caca da su to ittu bi abiha sai a bi shi bashi da su shikenan ana na ana biya ta har da Allah ya wadata shi ya biya wanda ya samu kuɗi zai zo ya biya wa man akhadha duk wanda ya riki wani abu fil hirzi cikin tsararren wuri wurin da an ka tsare ba a yadda mai ya shiga ba shine hirzi to lam yuqta ba za a yanke mai hannu ba kenan daga cikin sharuɗan haddin sata dole ya zan kai satan nan wurin da a tsararre ba a yadda ma ka shiga ba amma in an yadda ma ka shiga to ka kai gare ka ba hirzi bane in ka ɗauki wani abu ba a cewa kai sata sai dai a ce kai ha'inci hatta wa man akhadha fil hirz wanda ya riki wani abu cikin tsararren wuri lami kuta ba za a yanke mai hannu ba hatta ya khurija sarqa sai ya fitar da kayan satan min al hirz daga hirzin yanzu kamar gida ba hirzi bane sai mutum ya ketar katanga ko ya kare gambonka ko yana da mastaki ya bude kofa ya shiga ba da izinin ka ba kuma ba gida na da ya saba shiga ba kai mai izini ya shiga sai ya dauko talabijin ya ɗauku talabijin sai ka ji motsi ne kahin ya hito sai ka kama shi nan tsakiyar gida da talabijin sai ka anshi talabijin ɗinka sai ka kai shi police station kaga babu yankan hannu gare shi don mi don bai hita da kayan satin da cikin gidan ba shi yasa ka ga makka da suke da ilimi in ka shiga cikin shago kai ya sata suna kallon ka ai ba su yi ma magana sai ka hito bakin shago sai a rike don in sun ka amshi kayan can cikin shago babu haddi gare ka muna tare sai ka hita da kayan satar da cikin hirzi in nan hirzi ne to da ka hita da shi bakin kofa ga shi kenan yanka hannu ya tabbata gare ka amma an ka cin mana an ka amsa to kaga babu yankan hannu sai dai yanzu a caje ka da transfer mu kawo ka gidan mutane kaga wannan hukuncin shiga gida za a yi ma don haka in ka kama bara ya dauki wani abu sai ya hito garka sai ka yi mai kwarwa to sannan za a yanke mai hannu kamar mutum ya sa hannu cikin aljihunka sai ha kyale shi sai ya ɗauka kuɗi ne ya hidda hannun to shi kenan ya hishe da cikin hirzi sai ka riƙe shi wani ɓarawo ya sa hannu ne cikin kasuwa cikin aljihu ne sai ya riƙe ɓarawon ga sai ya ce to da in yi ma hukunci da in kai ka ga hukuma wani ka hiso ya ce ka yi min hukunci ya ce ta shi kenan ya kama harce guda sai ya kalle ya yi wayo ya ce to tuna maka asiri za ka yi sai da ya kare mai duk harutan nan biyar sai ya sakai muke ta cida me to barawa bi an bai gani kun bai hana mai ya koma ha wallahi barawa mutuwa ɗaya hana mai sata a yi mai a jijjige shi cikin kasuwa a bashi haka nan sai ya ɗauke wuta kuma ba ga mai taurin rai ba irin barawo wani bugu azaka kai bai tashi sati guda sai ya gani yana yawo shi yasa gidan yari sai da muna gidan yari yan sun kai laifi ana bugu ce ni da kasuwa ka tara balle ku mi bugu ku kai min to ina yake mm to ina yake ina yake wa man akhadha fil hirz duk wanda ya rike wani abu cikin tsararren wuri lam yuqta ba za a yanke mai hannu ba hatta yukhrij sarqa sai ya hidda kayan satan min al hirz daga hirzin wa kadhalika al kafan hakan ga masu satin likafani to likafani in mutum ya saci likafani ba za a yanke min al min al qabr sai ya fitar da shi da cikin kabari ya jawo likafanin sai an ka ce kai to in bai hito da shi ba ba a yanke mai hannu amma in ya hito da shi cikin kabari in kimar likafan nan ta kai rubu'in dinari ko dirhami uku za a yanke mai hannu tun da kaga kabari ai hirzi ne wa man saraka min baitin duk wanda yayi sata a wani gida udhina lahu fi dukhuli da an yi mai izini ga shiga gidan yana da izinin shiga gidan sai ya shiga ya saci wani abu saboda rashin dangana lam yuqta ba za a yanke mai hannu ba don kaga bai sata cikin hirzi ba wallahi qutaul muhtalisu ba a yanke ma mai sane mai kwace maimaitawa na yayi ko wanda yayi kwace ba a yanke mai hannu don shi bai sata cikin hirzi ba ga hannunka ya kwata ya sheka da gudu ya hakarin hali annan wa iqrarul abdi iqrarin da bawa ke yi bawon wani sai yayi iqrari fi ma yalzamuhu ga abin da ke lahin da ke lazimta safi badani ga jikinsa min haddin na haddi au qat'in ko yanke hannu yalzamuhu to wannan ikirarin da yana lazimtarsa kamar in yace na sha giya yayi ikirari ga kaina ya sha giya ko yayi sata ko yayi zina kaga waɗannan duk ba bisa kai ne za su abin gaba ga jiki ne to wannan yana lazimtar sai a tsaye mai haddi wa ma kana fi riqabati amma abin da ya kasance ga waya ne kamar yace wani na biya ta dubu goma kaga abin da aga waya kenan ko kaga ba ga jiki ne yake ba yanzu bashi ne to wannan fala iqrar lahu babu iqrari gare ba a karba iqrari ne sai an kawo shaida don yana yiwa haɗu baki da wancan a amshi kuɗi ga mai gida ne su ta su raba amma ɗan abin da ya shahi gangar jiki ne ta mutum bai jawo maka ne musiba in yace na sha giya za a yadda sai a ta yi mai buloli ɗan an wa ɗa bulala tamanin shi nawa za a yi mai sai a yi mai arba'in to yace wala qata'a babu yankan hannu fi samarin mu'allakin ga 'ya'yan itace waɗanda an rataye ga icce katte gonan wani ka ɗebe mangwaro ko gwaiba ko da kima abin da ka ɗiba ka katsa ya kai rubu'in dinari babu yankan hannu don me saboda za a kaddara duk wanda ka ga ya ɗebe wani abu yunwa ta ta kai shi to duk wanda ya sata akan lalura shi yasa akwai sanda an kai yunwa zamanin sa yana Umar dan Khattab sai ya rubuta kadda zuwa gwamnoni ne kada kada a tsaye da haddin sata ya an kama barayi iyaka dai a afshi abin da an ha gani gare su amma ka a tsaye da haddi duk wanda lalura ta kai shi ga sata ba za a yanke mai hannu ba in dai yana a establishing fact cewa lalura ta kai shi ga yan satan nan to ba za a yanke mai hannu ba ba an ce ya halatta ga matsacce ya ci mushe ba in dukiyar wani ta ya ci zai ya halatta gare shi a ganin to shi yasa to ‘ya'yan itace waɗanda an rataye ga kan icce kamar dabino ko gwaba ko lemu ko ayaba katsa mai su bayanan to ko da ya kama babu yankan hannu wala fil jummar hakan ga nono minan fil nakhl ga dabino nonon ka kaci nonon dabino shi ma duk dai babu yankan hannu wala fil wala fil ganamin ra'iya hakan ga tunkiya wadda atta kiyo wurin kiyo sai ka kila babu makiyayi ko ko hankali ne ya dauku ka kore tunkiya guda can wurin kiwon su wurin kiwon su hirzi ne ba hirzi bane amma da ka iskan musu gargin inda suka kwana ka dauka to nan ka dauka cikin hirzi za a yanke ma hannu muna tare shine cewa lafil ganamin ra'iya hakan ga babu yankan hannu ga tunkiya wadda wadda a wurin kiwo hatta tusarka sai ‘yan an sace ta min murahi har daga wurin hutawar ta gargen ta kenan gargen su in an taso da mareci nan aka ɗaure su nan su hakwana nan aka ba su abinci da sauransu to wanda ya zo ne ya ɗauki tunkiya in kimata ya kai rubu dinarin ko talatin da rahim za a yanke mai hannu amma can wurin kiwo daji ba hirzi ba ne don haka in ka sata sai dai a ce kayi ha'inci a neme ka kamayar waka zalika tamru hakan ga dabino min al'andar daga wurin da ake shanya dabino bayan an ɗebe dabino daga icce ba akwai wurin da ake kira a shanya dabino ba ya bushe to sai ka zo nan ka kwasa wanda ya shanya shi bayan nan ka zo har kwasa to nan ma babu yankan hannu don wurin nan da ya shanya dabino ba hirzi ba ne ma'ana dai duk inda ba tsararrin inda duk ka aje wani abu ba tsararrin wuri wani ya ɗauka to babu haddi babu haddi sai in an ɗauka tsararrin wuri al'andar shi ne wurin da ake shan yadda bino ko a ce jarin wurin shan yadda bino wala yushfa'u ba a neman ceto liman balagal imama ga wanda labari ya kai ma shugaba fi sarƙaci ga sata wa zina da zina ba a neman ceto ma'ana ba a ba a neman eh ba a neman yahewa in magana ta kai ga hukuma magana ta kai ga hukuma a bari a tsaye da haddan Allah wanda duk ya gitta ya hana a tsaye da haddan Allah to yana faɗa ne da Allah faqad dadallah fi amrihi yana jayayya da Allah ne ga al'amarinsa amma in ba a kai ga hukuma ba to wannan ya halatta a yi settlement gida da ba wani yawa sata ba sai ka iskan mai don Allah muna son magana ga kai hankuri don Allah kada a kai ma hukuma don Allah a bari za a daidaita don Allah ya hankuri to shikenan to da baya ko da shi sarki ko alkali ya ji bai cewa a kawo su a babu ruwa ne inda ba aka yi mai ba amma in magana ta kai ga hukuma wadda adda haddi to duk wanda ya gita ya hana tsaye da haddin Allah to da shi da Allah yana jaya ne da Allah ga al'amarinsa muna tare shi an ma'ana wala yushfa'u ba a neman ceto liman balagal imama ga duk wanda labari ya kai ma shugaba fi sarƙati ga sata wa zina da zina waktu fi zalika an yi saɓani game da haka shin ana iya neman ceto ko ba iya nema fil ƙazafi ga ƙazafi ko da magana ta kai ga shugaba saboda kaga da sata da zina haddi duka haƙƙin Allah ne amma ƙazafi haƙƙin wani ne to shi wanga da an kawa ko da magana ta kai ga shugaba in ya ce ya yahe shikenan haddi ya faɗi shi yasa an ga wasu sun kace ko ta kai ga shugaba tun da haƙƙinsa ne ana iya neman abin ga ya ce ya yafe wasu sun kace in dai ta kai ga shugaba to a bari ya tsaye da haddin Allah kawai wa man saraka wanda yayi sata min al-kummi daga hannun riga ka sawo wani abu ga hannun riga haka ka nade hmm can da ba nan da tije ka sawa ba sai su dunkule haka sai dubara ya dauke wani abu ciki kaga me amma an nade wanda kai hirzi ka tsare shi don haka duk wanda ya ɗebe wani abu kaga ya ɗiba ga hirzi eh to kuta'a a yanke mai hannu wa man saraka wanda yayi sata min alhuri daga rihewa rihewa shi a huri kaga mu laraba sun ka fara gabatar da ha'un huri mu ko mun ka fara gabatar da ra'un kayan ha'un mm. wanda ya sata daga rihewa me rihewa asalin rihewa shugabanni ke yi damma da sauran abubuwa na zakka na baitul mali da ake kawa sai a sa ciki shugabanni ke yin rihewa to daga baya sai kowane dattijo ya rihewa gida ne inda ya kasa dan manai to duk wanda ya sata daga rihewa rihewa nan ba ta mutane ba ta shugabanni inda ake sa dukiyar dukiyar baitul mali a haci na baitul mali wa baitul mali kuma yayi sata daga baitul mali ya fashi baitul mali inda dukiyar musulmi take kuɗi a ƙasa ya je ya kutsa ya ɗebo wani abu wani maganame da kuma abin da an ka samo ganima an ta yaƙi an samu ganima kayan araba ba yana da haƙƙi ba sai ya kasa hankuri ya zabci wani abu falle kuta waɗannan duka yanke musu hannu duk yanka hannu ya tabbata gare su tun da dare hewa inda ake sa haƙi na baitul mali da shi baitul mali da ake sa kuɗi da ba kayan al'umma bane to an ka yanke ma hannu ka ɗauki kayan mutum guda balle nan da kayan jama'a ka ɗauka masu yawa min babu aula wakila an ce in saraka in ya saci fauka haƙi sama haƙi ne minal maganami daga abin da an ka samo ganima ba yana da rabo ba to sai a diba a gani abin nan da ya sata ya kai kimar abin an raba abin da za a bashi in bai wuce abin da za a bashi ba sai a ce to ka ɗora bonka babu yankan hannu amma in ya wuce abin da za a bashi bisa lasiti da rahama da dirhami uku to kuta a yanke mai hannu muna tare wayutta ba usariqu ana biya barawo da bayan an yanke mai hannu ba shi kenan da an yanke mai hannu abin da ya sata ya zanna shi ba a'a ana biya tai idza qutaya in an yanke mai hannu bi qimati da qimar ma fata duk abin da ya kubce mina sarkati na kayan sata fi mala'ihi cikin dangi na jama'a tai sai a sai a bi shi ya bi dangi in ba in in kayan na nan ya dauko ya mayar in baya nan in yana da wadatar da yaka biya ya biya to in bai da wadata fa to yanzu sai ya bi dangi ya samu taimako sai ya zo ya biya kayan mutane wala yuttaba'u amma ba za a bi shi ba fi udumihi ga rashi ne an tabbatar da yanzu baya da dangi ne ba su da to shi kenan magana ta kare wa yuttaba'u amma ana bi ana biya ta bashi fi udumihi ga rashi ne inda bai da dangi ne ba su iya biya ba su da abin da za su biya mai to ana biya ta bashi bima la yuqta fihi da abin da babu yanka hannu gare shi min sarqa yan ya abin da ya sata bai kai a yanke hannu ba ko ko bai sace shi cikin hirzi ta yadda za a yanke mai hannu ba to wannan ko da bai da dangi ne ba su to an bi shi bashi ran da ya samu ya biya kayan mutane wannan shine karshen babin to Allah ya sa mu da albarka ga abin da muka karanta hmm kaga mun ji haddan sata mun ji haddin kazafi mun ji haddin zina mun ji haddin lawadi mun ji haddin mi shan giya da mi kuma eh eh mun ji haddin kazafi to mun ji haddin wanda ya ridda a kashe shi hmm? waɗannan su ne hududi na ubangiji to Allah ya tsare mu daga taka doka Allah babun fil aqdiyati wash shahadati su ya kai gurbi